وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم يا أخوة قربا ما يو ميتاكن muhimmancin zama lafiya a cikin al'umma dan uwa musulmi ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mutukar godiya ga Allah abisa ni'imomi da Allah ya maka masu yawa yana daga cikin godiyar ni'imar Allah idan ka gode wa Allah ni'imar da kake a sama za ta dawoma bi ma'ana ka sarrafa ni'imar da Allah ya maka ta hanyar da Allah yake so alƙashin karantar manzon sallallahu alaihi wasallama to wannan ni'ima da kake a sama Allah zai dawo da ita Allah yake cewa idan kuka gode mini zan ƙara muku wannan kai godiya ga Allah ga wata ni'ima da Allah ya baka to Allah subhanahu wataala zai ƙara maka daga cikin ni'imomi masu girma abu sabawa na Allah shi ne babban ni'ima bayan ta musulunci ni'ima ta zama lafiya. ‘Yan uwa al'umman Nijar, mu gode wa Allah da Allah ya arzuta mu da wannan ni'ima mai tsadar gaske ta zama lafiya. Ni'ima ce wanda dukkan kowane irin abin halitta inda ya zama lafiya ne yana buƙatar ta, tun daga ɗan adam, hatta da dabbobi, hatta da tsuntsaye in kaga sun bar wannan gurin to ba zama lafiya dukkan mutum abin halitta yana buƙatar wannan ni'ima ta zama lafiya da ita zai samu bautawa Allah da ita zai samu abin da zai ci sha da ita zai samu ci gaba a rayuwarsa da ita kuma wannan zama lafiya zai nemi da lahira saboda haka babu wani abin halitta wanda baya buƙatar ni'ima ta zama lafiya dan uwa musulmi idan wato rashin zama lafiya ya sabka a cikin al'umma za a rasa dukkan wani haƙƙi da ya cancanta a matsayinka na abin halitta ka bayar da shi idan babu zama lafiya duk wani haƙƙi da ka sani baka isa ka bayar da wani haƙƙin ba haƙƙi na bautar Allah wannan sallah da muke in ba zama lafiya haƙƙin Allah ne mu bautata mishi kada mu haɗa shi da komi a cikin bauta idan ba zama lafiya ba musamman yi ta ba hakanan haƙƙin dukan zamantakewa ta iyalanka da zamantakewa ta wurin aikinka idan ba zama lafiya baka isa ka zo ka zamana cikin su ba baka isa ka huta ka je ka nemi abinci ba ko abin da zaka sha baka isa ka huta ka tahi ka yi bulaguro na musamman in ba zama lafiya domin ka sadar da zumunci dan uwa kana ji kana gani zumunci ya gagara idan aka rasa zama lafiya a cikin al'umma shi yasa idan aka ce maka a matsayinka na musulmi mai kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka yi addu'a ta zama lafiya son ka ne ake. Ka yi addu'a ta zama lafiya cikin ƙasarka, da garinka, da inda kake, da cikin iyalanka, da unguwarku, da duk inda kake, da gurin neman abinci ka yi addu'a ta zama lafiya ɗan uwa ƙarshe ba ka yi wannan addu'ar son ka ne ake. Kuma yi wa kanka ne, kai ne kake ma kanka addu'a ta alkhairi domin ka samu damar sabke haƙoƙi da suke kanka ɗan uwa musulmi. annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi addu'a ga mutanen Makka domin a samu ni'ima ta zama lafiya. Kahin ya roƙi abinci sai dai bayan ya ƙare ginin ka'aba, kabi ya ƙare. Daga cikin addu'o'in da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi a garin Makka shi ne al'amur zama lafiya. Kuma ka je ka gani, addu'a ta karɓo, Allah ya tsare Makka da Madina. ɗan uwa musulmi Allah yake cewa ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama ina musu ba su labarin yayin da annabi Ibrahim yace ya ubangiji na Allah ka sanya wannan gari na maka mai zama lafiya amintacce tukwana sai ne yace warzuqa laha minas samarat tukwan arziki da abinci ne ya biyo baya sai da zama lafiya za za ku ta je aiki an uwa musulmi baka isa ka wuta ka je wurin aiki ba babu zama lafiya baka isa ka saukar da wani haƙƙi da ke kanka ba ko neman abinci ko neman duk wani abu da ka sani dan uwa sai da ya roƙi ya ce ya Allah ka sanya wannan gari amintacce mai kwanciyar hankali mai zama lafiya sai ce kuma Allah ka arzuta mutanen garin da iyan itace na abinci wanda duk ya ba da gaskiya da Allah Allah shi a ɗai Allah shi abin bota wake badawa Allah wake hanawa Allah wake ɗaukawa Allah wake kasantarwa Allah ga duk wanda ya imani da Allah shi a ɗai babu macancin abota mashi gaskiya sai Allah wa zai kawo mashi tallafi da agaji Allah haka ne ya yi imani a ranar ƙarshe bayan ya yi zama na barzakiya na gidan kabari alkiyama ta shi kuma ne lahira ya yi imani tabbas labarin da aka bashi a cikin alkur'ani tabbas lalle ran lahira akwai sai ce wanda ya kafirta kuma in ji Allah ko umatiyu wanda ya fitirce ma wannan ni'ima da Allah ya masa dan uwa musulmi mu kiyayi butulce ma ni'imar da Allah ya mana saboda in Allah ya jarrabe ku kuka butulce ma ni'imar da Allah ya yi muku to ba ku ba zaman lafiya ba wanda duk ya butulce Allah ya ce fa ummatihu qalilan zan dan jir shi dan dadi kadan dadi na dan amma ba da kwanciyar hankali riba ga wannan arnawan kafirin da suke ciki babu kwanciyar hankali babu nutsuwa amma ka diga mutum musulmi mai kalmar tauhidi ya samu ko bai samu ya san Allah zai huta je nema zai yi ibadar Allah to duk wanda ya butulce in ji Allah shi zamu yi shi dan daji kadan in in bai tuba ya koma zuwa ga Allah har ya je alkiyama Allah ce zamu je wa cikin wuta tir da makoma in ta kasance wuta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin sahih bukhari yake cewa wanda duk yau wayi gari yana da zaman lafiya a cikin karan kai na ka samu zaman lafiya a cikin kanka abu na farko kenan mu'afan fi jasadi kuma jikinka Allah ya arzuta ka da lafiya kana tashi ka yi sallah kana tashi kai bautar Allah ka dije gidan asibiti kai lafiya take da tsada wanda inda duk zai bada abin da ya mallaka a bashi lafiya da ya bada to wanda duk ya wayi gari yana da zama lafiya a cikin karan kansa yana da kuma lafiya a cikin jiki nasa kuma Allah ya arzuta shi da abincin wannan yinin kaji musulmi kenan ka samu kaji ka dan kwadagonka abin da za a ci aiki ne Allah ya kadara aka samu abincin wannan yi yanda ka san ka bashi miliyan haka yake yi ya samu abin da zai ce kama iyalansa na wannan yi ne to duk wanda ya waye ki daga cikin ku ya samu waɗannan al'amuran guda uku in ji fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam bin ka bin alawun jibi ka ya tsira ya wayi gari yana da zama lafiya a cikin karan kai nasa yana da lafiya a jiki nasa ya mallaki ya samu abincin wannan yinin faka annama hizat lahu dunya ka ce duniya gabaki daya duk wani rabo na alkhairi na duniya ka ce kamar an tattara an bashi haka yake shi ya kawo an samu zama lafiya an samu lafiya ta jiki an samu dan abin da za a ci arziki hannun Allah yake saboda ka uwa musulmi ka gode wa Allah bisa ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya maka da wannan za ka samu kwanciyar hankali da zama lafiya abu na ƙarshe muna gani da idanmu aikace a waɗansu wurare wa'inda suka kewaye mu cikin ƙasashen da suke kewaye da mu akwai ‘yan ta'addar da suke shigowa da sharri don su hargitsa al'umma, don su tarwatsa al'umma, wannan abu ne zahiri kowa yana gani shi, ba sa bukata zama lafiya. kai hatta wani bangare ma na cikin garinmu cikin ƙasanmu saboda ka muke roƙon Allah Allah subhanahu wata'ala ya haɗa su rishin kwanciyar hankali a tsakaninsu Allah ya haɗa su rishin kwanciyar hankali a tsakaninsu Allah ya tarwatsa su ya hargitsa su ya tsare ƙasashen musulmi Allah, ya ba musulunci rinjaye, ya sabkar da zama lafiya cikin ƙasanmu da garinmu, ya ɗaukaka musulunci da musulmi, ya ba mu kwanciyar hankali, su kuma Allah ya darkake su, ya isan mana da dukkan makircinsu a dukkan ƙasashen musulmi kuma Allah ba musulunci rinjaye. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ƙasanmu Nijar, Allah sabka da zama lafiya. da arziki da alkhairu da albarka ya ubangiji maɗaukakin sarki jami'an mu na tsaro rundunomin mu na Nijar da sauran jami'an tsaro na cikin gari da bakin iyaka Allah ka ba su rinjaya kan makiya mahukumta wayanda suke kokarin yi mana adalci suna bakin kokarin su Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasar mu ka tsare mana garin mu ya Allah mai martaba abubakar umar sanda Allah ya tsare shi Allah ya bashi ƙarfin gwiwa yanda yake tsaye da abin da ya shahi zama lafiya dare da rana yana sanar da dukkan jagorori na kowace unguwa na kowane gari da ke cikin damagara a yi addu'a ta zama lafiya Allah ka tsare shi Allah Allah ka sa yi lafiya ya ƙare lafiya mu ma Allah ka tsare mu Allah ka sa mu lafiya mu ƙare lafiya Allah ka tilasta shi ya ƙara yi mana adalci fiye da yadda yake Allah ka ma zuriyarsa albarka Allah ka taimake mu ya Allah Allah ka ɗauka musulunci da musulmi ƴan kasuwanmu da ƴan ƙwadugonmu masu neman ilimi Muhammadiyya da barku masu karanta suwa da wa'azga da hudobi Allah ka sanya albarka da kai cikin dukkan rayuwarmu ya Allah Allah duk wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa ya Allah musulmanmu ya Allah duk wanda ke cikin kakana kai Allah ka fitar da shi ya Allah Allah ka ba mu kwanciyar hankali ya Allah Allah kwanciyar hankali naka da kai yake da shi ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali cikin kasarmu da zarmu ya Allah Allah ka ɗauka musulunci da musulmi ibadallah sallu wa sallimu ala muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wa sallama kama amarakum rabbukum bi qawlihi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam man salla alayya salatan sallallahu alaihi bi ashara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والاسوج من الراشدين اللهم اجعل دولتنا النيجر امنه ومطمئنه وارزقنا من الثمرات والخيرات والبركات يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله